Allah ta'ala ya mana gamta katar to jama'a kun ji wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye jama'a na to ka gani dole ne idan ka zo za ka roƙi wani abu sai ka fara yin yabo kafin ka roƙi wani abu ya maroƙa suke kun taɓa ganin maroƙi ya ce ban ya miƙo hannu to Allah ne za ka yi wa haka Allah ta'ala yana son a kuranta shi jama'a Allah yana son a kuranta shi yana son a riƙe masa bambaɗanci ina fata an gane eh a duk nan Hausawa ne ai suna gane ma an gane ko a yabi Allah a kwarzanta shi ina fata an gane ga addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar kayi su tabbas sai Allah ya karɓa maka addu'anka wannan addu'an ta karɓaɓɓiya ce kawai la mahala Allah zai karɓa maka Imam Bukhari ya rawaita hadisi a cikin kitabut tahajjud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'arra min al-layl dukkanin mutumin da ya farka cikin dare faqala daga farkawansa sai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي منظور الله يأتي إذن ذك أبن ديروكا غافر ما ديروكا أن غافر تامسا sannan da zai tashi ya sallah za ka bi sallarsa da zai roƙi wani abu a wannan lokacin kuma Allah ya bashi jama'a ka tashi kana kan gadonka da kai wannan kawai daga hannun ka roki Allah ka kuma ka ya halatta shikenan ka kai maka ci garabata jama'a wallahi alkhairi gaba ɗayan shi ya tattare ne akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane alkhairi gaba ɗayan shi ya tattaru wajen yin biyayya ga manzon Allah sannan sharri gaba ɗayan shi ya tattaru a wajen kishiyantar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo man da shi saboda haka jama'a mu yi kokari don Allah mu gyara alaka mu tsakanin mu da ubangiji kada ya zamto sai lokacin da muke da wasu in bukatu ne kawai za mu je wajen za mu tsaya gaban Allah muna cewa ya Allah ka ba mu kaza ya Allah kai mana kaza ya Allah ka taimake mu kai mana kaza a'a a lokacin da ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda hadisi ya koyar karanta a cikin nawawiyya ta'arraf ila Allah fi ar-raha ka yi ƙoƙarin sanin Allah a lokacin yalwa a lokacin da kake da dama kake walwala ka riƙa yawan ambaton Allah ya arifuka fi shidda malamai suka ce ya arifuka fi shidda shine Allah ta'ala zai tuna da wannan abin da kake aikata wani alkhairi wannan yabin yaban nashi da kake da ka shiga tsanani kuma sai ya tsamar da kai shine ma'anar wannan hadisin jama'a to ko shakka babu kunji a wannan hadisin akwai kwadaitarwa musamman game da abin da ya shafi kiyamun lai yana daga cikin abin da imam bukhari ya ruwaito abdullahi dan umar ya ce lokacin da nake gauro ina ta zuru na ina kwana a masallaci wannan zai yi mafarki ya zo ya faɗa manzon Allah na mafarkin kaza manzon Allah manzon Allah ya ce bi bishara Allah yake maka da cewa za ka yi kaza za ka yi kaza wannan ya zo ya ce manzon Allah na mafarkin kaza ya ce za ka mutu shahidi ne dan aljanna ne kai abdullahi dan umar ya zo ya ce to ni ma kullun ina bacci a masallaci ina titin ya za in yi mafarki in jin faɗa manzon Allah ran nan da tashi mafarki kawai yana kwance sai mafarki kawai ga wasu mala'iku guda biyu sun dauke shi sun yi hanyar wuta da shi yana kokarin kwacewa ina ai mala'ikun ne suka kama shi sai wuta aka je da shi gaban wuta an yi yunkurin za a jefa shi sai mala'ikun da ke tsaron wuta suka ce a'a wannan ba namu bane me yasa kace yana neman tsarin Allah daga wuta Allah ya riga ya tsare shi kawai sai ya faɗa manzon Allah sai manzon Allah ya ce in ni'mal abd law kana yusalli bil layl yace kai ma dalla da bawa irin Abdullahi dan Umar amma da ya kasance na yin sallah da daddare sabai suka ce tun daga wannan ranar Abdullahi dan Umar bai ƙara yin baccin dare ba kullun sai ya sallan dare har ya koma ga Allah wata ranar sabai sun kai karan wani mutum wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai wannan mutumin ya dame mu da sata manzo Allah ya ce musu yana sallah eh yana sallan dare ka ce eh zai dena wannan sallar da yake zaka sa duk wannan zunubin da yake ya dena kuma hakan ta faru ya dena inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un saboda haka jama'a amfanin karatu aiki da shi mal ilmu illa al'amalu bihi ilimi ba komai bane sai dai aiki da shi yau da mutum zai zo duk garin a ce kai wani ai yafi kowa karatu sai dai kai kai co ba ya aiki da shi kullum da an je wurin kaza sai a ganshi da an ce waye mummunan aiki sai a ganshi wa ma zai san da shi a nan garin an yi wasu da yake malamai ne amma da yake macuta ne suna cutan al'umma suna danne haƙƙinsu suna aikata wasu ababe wa ya ji su a garin nan ba wanda ya taɓa jin su amma wani ɗan zakakurin ustazu zai taso a unguwansu ka ji kai malam wani ai wato Allah ya masa baiwa mutumin kirki a ce ban shi saboda shi baya aiki irin na wancan Allah ta'ala ya datar da mu jama'a to jama'a kun ji ba wannan bane karatun mu amma dai munasaba ne ta kama ina fata an gane yana da kyau jama'a mu rika yin addu'o'i da daddare muna tashi muna yi muna yin sallah domin neman bukatun mu a wurin Allah ta'ala sannan wani abu kuma da zai kara ma abin gishiri ma shine idan yayin da ka zo roƙon roƙon Allah ka roƙe shi da wasu kalmomi da yake so kawai in ka roƙa Allah ya baka ka ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bayan kai wannan ka roƙi duk abin da kake nema Allah zai baka manzo Allah haka ya faɗi ka roƙi Allah da ismullahi al'azam allazi idza su'ila bihi a'ta wanda idan ka roƙa za a baka ashe muna barin abin da yake alkhairi muna kuma makaskanci shi Allah ta'ala ya dace da mu ya ba mu ikon kiyayewa jama'a kun ji Allah ya taimake mu malam yace وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذن يكرن تونا آية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أشيء ألا باشيبا بإيكو يرى يد متتو سي منظر الله يتي سبحانك فبلا باين يكرن تونا آية كل سيتي سبحانك فبلا نفت أنقاني amma ba ba far kira'a za ka karanta ta ba za ka ce subhanaka fa bala ba a wannan ba qur'ani bane ina fata an gane zikiri ne in dai ka ce alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai ka ce subhanaka fa bala ina fata an gane wannan hadisin an samo shi ne a wani sahabi an same shi yana saman gidan shi yana gyara oh ku ji sahabbai yana gyara yana gyaran jinka ne a saman gidansa fa kawai sai aka ji yana yana ta tilawa yana ta karanta Qur'ani da yazo karshen wannan suran sai yace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta ya kaje yace subhanaka fabala sai sauran sahabbai suka ce da shi ah wannan kuma wani abu ne sai yace naji manzon Allah ne ya karanta ni ma na karanta shikenan sabon manzon Allah kenan Allah ya kara musu yadda to jama'a kun ji wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sabbih isma rabbikal a'la zuwa ƙarshen ta sofi ibrahima wa musa sai ya ce subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbatar ma ubangiji na madaukaki ina fata an gane sarki ya tabbatar ma ubangiji na madaukaki waɗannan su ne abin da ya kamata amma faɗin da ake cewa bala wa ana ala zalika min ash-shahidina a wannan alaysa alaysa Allah bi hakamil hakimina ko karshen wannan suran to bid'a ne jama'a eh bid'a ne wannan wasu ne suka ruwaita abu ne wanda la asla lahu ina fata an gane kuma wancan satin mun yi bayani aka ce abu la asla lahu ai ku rike ko in aka ce la asla lahu me ake nufi ma a'a ba asalin bane kadai mun faɗi wani abu muka ce idan malamin hadisi suka ce maka wannan hadisin la asla lahu babu shi gaba ɗaya littafin hadisi ko san na biyu mun ce me kuma bayan za'ifi ai dama za'ifin ne mun ce kuma hadisin ba shi da isnadi ba za ka taɓa zami an ce an wani an wani an wani an wani an nabi ba sai dai a jingina zuwa ga wani kawai a dinga faɗa ce ƙara sallallahu alaihi wasallam a foro to wannan hadisi ne na ƙarya ina fata an gane domin sun ce a wannan hadisin na bara wa ana ala zalika min ash-shahidina suka ce wannan hadisi ne da'ifi kuma a cikin shi akwai wani wani rawi wanda ba amma faɗi sunan shi ba gaba ɗaya ina fata an gane ba faɗi sunan shi ba gaba ɗaya akwai wani rawi wanda ke mubhami wa mubhabin ma fihi rawin lam yusam ko man Suleiman hadisi mubhami shine hadisin da akwai wani rawi a cikin wannan a cikin isnadin wanda ba a kira sunansa ba to wannan hadisin sai ya zama da'ifi wanda baya daukan ihtimali ina fata an gane Allah ta'ala ya datar da mu wannan hadisi Imam Abi Dawud wal Baihaqi bi sanadin sahih suka rawaito wannan hadisin malam yace huwa mutlaqun wannan ko a sake yake فيشمل فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها wannan ko ya kunshi kana kana sallah a cikin sallah ne ko ko a wajen sallah ne kana karatu a cikin sallah ne ko a wajen sallah ne duk waɗannan ababen da muka ambata zaka faɗa in ka ce alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta zaka ce subhanaka fa bala haka nan idan ka zo kan sabbih isma rabbikal a'la zaka ce mene subhana rabbiyal a'la an gane ko kuma wannan hadisin imam ibn abi shaiba ya ruwaito shi sannan abi musa al-ash'ari da mughira aka ruwaito wannan hadisin nasu annahuma annahuma kana yaqulani zalika fil fariḍa sun kasance ma suna faɗin wannan a sallar farilla ina fata an gane idan yazo yana sallar farilla ya ce alaysa zalika alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai ce subhanaka fa bala ina fata an gane Allah ta'ala ya dace da mu wannan nan muka tsaya kenan insha Allah yau kuma za mu shiga jawazul iktisari ala al-fatiha ko za dai mu dan fara ko dai yanzu na kan sauran lokaci ko akwai saura malam yace jawazul iktisari ala al-fatiha halaccin takaitawa akan fatiha yayin da mutum ya zo yin sallah ya halatta ya takaita akan fatiha kadai ka zo kana kana karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين har zuwa waladdallin amin Allahu akbar sai kai ruku'i shikenan ya halatta ba wanda zai ce maka kai kabiliya ko ba'diya ba ta da kabili ba ta da ba'di saboda qur'ani yake son karanta kuma ka karanta ina fata an gane malai yace wa kana mu'adhin yusalli mu'adh dan jabal ya kasance yana sallah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isha'a ya kasance yana sallan isha tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi sannan ya dawo gida kuma anguwarsu yayi sallah tare da mutanansa fa yarji'u zati fa raja'a zata laylatin fa salla bihim wata rana sai ya dawo da daddare yayi musu sallah shi yadda yake yi sai ya zo ya sallan isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma ya tafi anguwarsu saboda ya fi koyi Qur'ani shine kurewa a jin'i qur'ani sai ya je kuma anguwansu sai ya musu limancin sallah ina fata an gane anan ne wasu suke cewa sallan da ya tayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta farilla sallan da ya da mutanen anguwarsu kuma ita ce ta mene ta nafila an gane ko to wata rana ya dawo da daddaren su masu bi shi a matsayin farilla ashe ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai nafila baka samu jami'i ba ka zo masallaci ka samu alhaji Musa ya gama ya gama sallar azhar dama gwanin yin nafila ne yana yin nafila shi kenan ka zo ka bi shi kai baka juna kai kawai ne ya zo ci maka a ya samu ya samu irin abin da muke wallahi sai malam saboda rashin karatu eh duk ya halatta ana kiran shi ikhtilafun niyya duka ya halatta wannan ka zo ka samu mutum yana azhar ko yana da asar kai baka yi azhar ba sai ka bi shi da niyan azhar din ka shikenan yayi bayan ka gama sai ka tashi kawo sallar asar da zaka idar da sallan ma ka samu wani masubuki wanda bai sami sallan ba akwai ragowar raka'a daya da bai samu ba ko raka'a biyu sai ka koma baya ka je ka juna da wancan kuma kai niyyar la'asar ka samu la'asar ya halatta jama'a dukkan wannan akwai sa cikin nusus na shari'a rashin karatu ne da yake damu eh haka suke yi wani lokaci jama'a rashin karatu ne ko kuma mutum ya zo ya samu ana sallah limami yana tahiya sai ya je sai ya tsaya wani kikam sallame ni nayi nawa kai la hawla wala quwwata illa billah kaga irin wannan jama'a duk ba tsari duk ya halatta jama'a sai mu gane jama'a mu cigaba da bin sunna kawai shi yasa sunna jama'a kullun tana baka karatu ne yadda zaka sami yanci a cikin addininka na'am idan eh ai kan ma kai ce zaka yi naka kai kadai zaka bata hanka lokaci ne kai ta saurin banza zo ka jona ka same su kai niyyar sallan azhar dinka shi liman yana la'asar saboda malamai sun ce manzo Allah da yace innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa akan wani suka gina wannan fahimtar suka ce kowane mutum yana da ladan abin da ya niyya ne misali yanzu da wanda ya zo ya zauna a kujerar yana karantarwa yake yi dan mutane su san ya iya da kuma wanda ya zo domin neman lada a wurin Allah yanzu kai ka isa ka ce wancan ba zai samu lada a wurin Allah ba shi mai neman birge mutane dama zai birge su ne kawai illa iyakar take na ladan shi ya kare shi kuma wancan Allah zai bashi lada kaga dukan su aikin suna da aiki daya amma sakamakon ya me ya sha bamban ina fata an gane ya halatta kenan ai haka ai haka din sannan kuma masbuki jama'a mu gane wannan da ku zo ku zo na sabon jam'i kullun in ka zo masallaci ka samu an da sallah kar ka ce zaka yi sallah kai kadai in ka samu wani masbuki wanda bai samu raka'o'i ba sai ka bi shi jama'a wannan ya halatta khairul laka min a ce kun zo kun kafa sabon jami'a a masallaci ya fi alkhairi sama da a ce an kafa sabon jami'a a masallaci jama'a dama rashin fahimtar suna ke kawo irin wannan to tun ne yanzu dai muna karatu dole ne mu faɗa jama'a sai ya kokarin kiyayewa kuma ya aiki da shi ina fata an gane kuma kada mutum ya zo masallaci ya samu liman yana tahiya ta ƙarshe kawai in ya zo sai ya tsaki kam a manzo Allah ya ce fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu shikenan ka zo ka samu yana ni wallahi har bakin ciki nake ma in zo in samu liman yana tahiya ta karshe ina zuwa ya sallame in ce kash wayo Allah an sha da ni sai dai in koma wajen wani masbuki to mu kuma saboda rashin karatu ka je wajen wani masbukin ka doya shi kuma sai ka tuture ka subhanallah Allah ta'ala ya ratar da mu jama'a kun ji wannan kuskure jama'a daina duk sallar da kake ko nafila ce mutum ya zo ya juya da kai kyale shi kyale shi shi ya san abin da yake kawai kai kana yin naka ne shi yana yin nashi kai kawai kai direba ne tunda ba za ka ce yanzu in za ka je Abuja ba wanda ya sauka a kefi ka ce ina ai sai mun ai sai mun je Abuja ka ce ai kada ka yi niyya kada ka dauko daga nan saboda haka sai kai Allah ta'ala ya dace da mu jama'a kun ji amfanin wannan shine jama'a mu rika kokari ma dan fitar da hukunce hukunce kila wani bai taba jin wannan karatun ba sai yau na'am na'am kwarai kuwa eh ba zai bari ba فالأولى خير من من الأخرى تفرقون تافع الخير ثمر تبين نافة أنقالي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي دك متمن ديي قوانا أربعين قوانا أربعين شب كبر الإهرام باتا وجه شاء مسلاتي to nan mutumin Allah ya bashi aljanna duk mutumin da ya kwana 40 kullun in za ce Allahu akbar liman yana cewa Allahu akbar shi ma zai ce Allahu akbar a sallah salloli gaba ɗaya ya haka na kwana arba'in Allah manzon Allah ya ce Allah ya bashi aljanna jama'a aiki mai sauki aiki mai sauki irin wannan wallahi jama'a wannan akwai aikin da ke wannan sauki jama'a ka aje lokacin ka kana ganin minti da saura je kai Allah ka tafi masallaci kai nafila liman yana tarawa kai haka na kwana arba'in kai ma sai ka sa rai ina fata an gane na'am a to ai wannan wanda ya wannan ma ya kai dinawa ai ba abin ya zama jinjinka kenan ai ai akwai wasu ayyuka da manzo Allah yakan ce idan mutum yayi kaza to yana da ladan kaza amma wallahi abin saboda tsabar dadin shi in ka fara shi baka iya dinawa saboda dadi da suga da yake da shi bayan Allah zai baka lada sannan kuma akwai jin dadi da tsarkake zuciya ina fata an gani Allah ta'ala ya taimake mu wa alaikum salam ba zai haka ba duk mutumin da ya bari sallar asar ta wuce shi da ganganci kakaf ayyukan shi tun daga ranar da mahaifin shi ta haife shi har zuwa wannan ran sun lalace mai noman wannan ya duba cikin sahihul bukhari hadisi na ɗari biyar da hamsin da biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya bar sallar la'asar ta wuce shi to faqad habita amaluhu kakab ayyukan sun lalace to da haba alhaji musa haba alhaji musa kana neman ka ba su abin nan gara basa ba magana da gangan in kace amdan to wa menene zai sa mutum ya bar sallar asar har ta wuce shi bai yi ba ka faɗan wani irin uzuri kamar na me aha manzon Allah cewa ya duk mutumin da yayi sallah cewa ya rufi alqalami an salati an naimi hatta yastayqir وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وكان تقاري منذ الله يأتي من نفي الصلاة من نام عن الصلاة أو أو أو نفيها فليصليها إذا ذكرها منذ الله يأتي دم تمن دي أكا من تدشي صلى قبع يا من تشير إتا سبو دي وانا أبو بعدين غنغنشي با سبو دي وانا أبو كوي أكو إيروان نمان تون دي كامو تو كان شك ما كي أشي subhanallahi ina fata an gane ko kuma mutum bacci yake yi ya kwanta bacci har magariba ta yi bai sani ba to idan ya tashi la'asar din zai yi ta ne kaman lokacin lokacin la'asar haka Allah zai karba mai sallar shi amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da ra'ayin cewa duk mutumin da ya bari sallah ta wuce shi da gangar har lokacin ta ya wuce to kuma ya sallah Allah baya so wannan kuma shine mazhabi mafi inganci sai dai je ta istighfari ko kai ma Allah baya so kowace sallah ma ko asuba yanzu in ka bai rana ta fito wallahi ko kai Allah baya so ko kai Allah baya so aikin banza kai kai ata sai eh ah to da kai da kaka yi dade ne haka malamai suka ce wasu suka ce kuma dole ka yi ta kuma ba lada kuma dole ka yi ta yin istighfari jama'a ku saurara mana malamai sun naga tattaunawa kamar in ka duba fathul bari sharhin sahihul bukhari sai ibn hajar sun dinga kai komo sun dinga su kuwa a wannan fagen wannan malamin ya ce ana nufin ayyukan shi na wannan ranan ayyukan shi na wannan yini ayyukan shi na kaza amma malamai da suka fi inganci suka ce wannan hadisi mutlaqi ne cewa ya faqad habita amaluhu kun ji ma sai ya zo da nakira faqad habita faqad habita al'amaluhu ba ko amalin ladhi fa'alahu a'a ya ce faqad habita amaluhu aikin shi gaba ɗaya kaf ya rushe musamman sallar la'asar shi yasa qur'ani da yazo sai yace hafizu ala salawati ku kiyaye akan salloli sai yace was salati al wusta da sallar asar ku faji tauhidi was salati al wusta sai aka tsamo sallar asar aka ce da ita manzo Allah ya ce duk mutumin da ya rasa ta a cikin jami'i fa ka'annama wasira ahluhu wa maluhu kai ka ci gaba daya rasa iyalan gidansa da dukiyansa gaba daya sun kone mutumin da ya rasa sallar asar ta wuce shi ya rasance a cikin jam'i je ya shi kadai kamar kwatankwacin asarar da yake nan ashe sallah ce tana ɗaya daga cikin sallah mafi girma jama'a ita ce ma sallah mafi girma ita ce alfudla malamai suka ce fassaran alwusfa suka ce alfudla sallan ta fa kowace falala ita ma su bayi haka ne ai haka sallan isha'i na daga cikin alamomin gano munafiki shine wanda baya zuwa sallan isha da sallan asubahi manzon Allah yake cewa da sun san abin da ke cikin alkhairi na sallan isha'i da sun zo wajen wannan sallan ko da da jin gindi ne walau habwa haka manzon Allah yake ko da da jin gindi ne da sun zo wajen wannan sallah din wa alaikum salam na'am na'am eh kwarai ai dama ana son kai da gangan din ma ke son kai ka gane da gangan din ma amma kai niyyar ka azhar kake ni shi niyyar shi la'asar yake ya halatta malam abin da yasa kan ce idan ka rasa azhar ka bi la'asar jama'a ko ana ganin cewa wannan ya halatta saboda azhar da la'asar suna da cuɗanyar lokaci guda lokacin la'asar azhar baya wucewa sai rana ta faɗi ina fata an gane a mafi ingancin zancen malamai sallan azhar lokacin ta baya wucewa ko sai lokacin da rana ta yi ja kafin ta fadi daga nan lokacin ta yake karewa shi yasa an baka same ta ba za ka iya yi to misali ko baka sallama gariba ba sai ka zo masallaci ka samu kuma ana sallan isha'i malamai suka ce yawancin sallolin da ake musu irin wannan salloli ne masu kama da juna kaman azharin da la'asar kaman ko magariba da isha'i ina fata ka gane to kenan in ka zo ka samu ana sallar isha'i liman ka zo ka samu yana sallar isha'i kai baka yi magariba ba kuma ka zo ka samu ana tare ikama malamai suka ce sai ka bi shi da niyyar magariba idan an yi raka'a uku a wajen wasu malaman in aka yi raka'a uku sai ka zauna ka jira shi ya kawo wancan raka'a daya ya zauna ya tahiya ya sallame sannan kai kuma ka tashi ka kabbata sallan ka ta isha'i ka kama yi wasu malaman suka ce a'a ai kawai idan an yi raka'a ukun nan ka zauna kai tahiya ka sallame sannan kuma ka biyo liman raka'a daya wasu suka ce a dan menene liman bai sallame za ka sallame kai sallar magariba kai nufi sallan ka daban sallan shi daban shi kawai direba ne aka ce malamai me za ku kare wannan da shi ibn hazmin a cikin almuhalla yake cewa a'a ba gashi auren yaki ba idan aka je wajen yaki sallan sallan tsoro da ake yi manzo Allah ya ce fa idza qumta fihim fa qamta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum idan ka zo ana yin yaki kana cikin tattare sahabbanka to sai wasu daga cikin araba kungiyoyin biyu waɗannan su zo su fara yin sallah tare da kai haka suna rike da makamansu a hannu fa idza sajadu idan suka yi raka'a daya an gane ko manzo Allah shi kuma zai zauna sai su tashi sai su tashi su ko raka'a daya su sallame su koma wajen yaki wal ta'ati qa'ifatin ukhra sannan kuma sauran su ma su zo su rishi manzo Allah a raka'a dayan nan su rishi raka'a daya tare da manzo Allah shi ya sallame ya basu kuma su cika wal ta'ati qa'ifatin ukhra falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidhrahum wa aslihatahum suka ce wannan tunda ana yin asalin tsoro ya halatta ma a yi shi a wannan kiyasan ina fata an gani tunda wancan sallah ce ita ma wannan mece ce sallah ce ya halatta kai haka shine malamin ke ce mai ikhtilafun niyya ka zo limin yana sallan shi daban kai ma sallaka daban shikenan ya yi raka'a uku ka zo na kai tahiya ka sallami sai ka tashi raka'a ɗayan ƙarshe ka samu sai kai sallaka shikenan ya halatta wai wasu za su ji abun yau ba dama kenan ko yau karatun ne ya taɓa wurare da yawa na'am na'am zai yi niyan isha'i eh ya bi liman an yi liman ya sallame shi ya tashi cikin rakawai guda biyu ai salloli masu kama da juna ko ya ta kamar sallar kasuru ne ai zaka iya bin wanda yake yin kasuru yanzu wanda ya zo yana yin kasuru idan ya bi liman mai sallah raka a hudu bin liman ya raka a biyu zai iya sallamewa abin shi tafiye shi ka gani wasu malamai suka ce a liman bai sallame saboda me zai sallame wasu suka ce a sallan shi daban ta liman daban shi da ya bi liman ne shi yasa aka fi so ma liman ne wa shi ya kamata ya jagorancin sallan saboda a ce shi ma mamu ne ina fata an gane jama'a waɗannan karatun bari suna na alittafai ba karatu ne kawai ya rage mu rika da kuma halattan wajen karatu kila wani bai taba jin wannan karatun ba sai yau to da ko yana kwance a gida ne zai ji wannan karatun saboda Allah ba zai ji ba ina fata an gane jama'a lokaci yayin nan zamu tsaya insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abin da muka faɗi ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tare ya cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu kowa da bukatun shi alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana Allah muna roƙonka ka ɗauka musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال كينا يا ين ذاك كان ذاك أعوذ أعوذ بالعين نفرقا أعوذ بالله سنن وننزال ذو نفت عن قاني bizal idan ka ce zu to wannan kuma ban san abin da ka faɗa ba kaga kenan idan ka karanta a haka zai zamto cewa ba za ka samu wannan tsarin da ake nema ba saboda me baka karanta lafazin da ake son a karanta daidai ba kamar lafazin alhamdu ne yadda na sha muku bayani in ka ce alhamdu kana nufin kekashewa da rushewa idan ka ce alhamdu kana nufin godiya to duk lokacin da ka karanta alhamdu Allah ba zai karɓa ba sai ka karanta me alhamdu saboda wancan zagi kai wannan kuma yabo kai ina fata an gane kenan jama'a sai mun ji tsoron Allah mun tsaya mun koyi karatun addinin nan mu ji tsoron Allah mu tsaya mu koyi addinin da zamu bauta wa Allah da shi mu samu rabo a duniya da kuma gobe kiyama kada mu bata wa kanmu lokaci akan koyan